الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مساء الخير للجميع ما شاء الله طيب ماذا عندنا اليوم في البر- في البرنامج ها النحو أليس درس النحو والكتاب المقرر والكتاب المقرر ماذا متن الأجرمية طيب قبل أن ندخل في في كتاب الأجرمية عادة نبدأ بالتلاوة أليس؟ طيب الآن افتحوا مصاحفكم هذا يسمى مصحف وأن مصحف أكي تمش kenan ya bambanta da sauran littafai shi kadai ke da wannan sunan mushaf al-mushaf al-qur'ani ko kuma al-mushaf al-usmani sauran littafai kuma kitab ko kutub amma da an ce alkitab a shari'a me ake nufi alquran kenan fi shari'ati al-islamiyya idza qila al-kitab mujarrad al-kitab yuqsad bihi alquran misali ya kace alkitab was sunnah ka san ne ba kitab al-ajrumiyya ake nufi ba ko yawwa alquran ko na'am طيب آه، أين توقفنا توقفنا في أي آية مهم. قل الرقم الرقم ما هو رقم الآية أربعة وعشرون طيب اليوم نبدأ من آية الخامسة وعشرين آية عشرين دبير زامتاشي
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفه وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاتقين
طيب لنقرأ معا
وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين بارك الله فيكم
الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم
الآن نقرأ معا طب تفضل
الذين ينقضون
ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم ما شاء الله جزاكم الله خيرا طيب آه، الآن افتحوا آه، متن الأرجومية افتحوا كتاب متن الأرجومية آه، آه، جارة تابلو كده a satin da ya gabata darasin da muka ɗauka aha akan menene al'irabu tsayib ma ma'an al'irabu huwa taghyiru awakhiri al-kalimi laysa al-kalima al-kalimi jayyid aha canzawar ƙarshen kalimomi dalilin wasu abubuwa da suke shiga to ma aksamu al-i'rab al-i'rabi gida nawa ya kasu arba aha ar-raf'u an-nasbu wal-jarru wal-jazmu tayyib kenan i'rabi ya kasu gida hudu ar-raf'u an-nasbu al-khafdu aljazmu kowannensu a darasi na gaba za mu ɗauki kowannensu a yi karatun shi tsayin a ba da zalika da rasna maza bayan wannan mai muka yi karatu a samu likim ko na yankasimu lism jumlatan ila kam ila talatati aksam ko tsayin mahiya arrafu a arrafu kuma isin muke ba yau al-mufrad al-musanna al-jamu an ce ismi ya ka suna ya kasu gida uku imma sunan abu guda ko sunan abu biyu ko kuma sunan abu uku ko sunan jam'i jam'i na larabci yana farawa daga daga uku zuwa sama tayyib a al-jamu yanqasimu ila kam talata suna ya kasu gida uku mahiya jam'ul takdir jam'ul muzakkar salim jam'ul muannas salim suna wanda ya shahi kowa da kowa mata da maza wanda a tsakiye shi an karye shi ana gan da ko sai na biyu jam'ul muzakkar salim suna na maza wanda ya kubuta daga kariya ma'ana ba a canza ginin shi ba sai suna na uku jam'i na uku jam'ul mu'annas ko as-salim jam'i na mata wanda ya kubuta daga canza yake da suna ginin shi jayyid a alitim ma hiya alamatul ism alitim musanna aha yu'rafu yu'rafu bi ziyarati al-alifi wat-ta'i suna in biyu ne a larabci ana gane shi ta hanyar alif wan nun a alif wan nun ko al-alif wan nun misal ha talibani ustazani ko na a muslimani a bintani aha da mi kuma rajulani tiflani aha yara kanana guda biyu dukkaninsu me aka kara ya zama biyu alifun da ta alifun da nunun alifun da nunun ta jam'ul muzakkar at-salim kaifa yu'raf bi ziyadati al-waw wan nun aw al-ya'i wan nun misal muslimun muslimuna ko muslimina to salibun anya ko tilmizun muje tilmizun baya shiga nan to mu'minun sa'imun yawa sa'imuna sa'imina na طيب جمع المؤنث سالم كيف يعرف بزيادة الألف والتاء مسلمة يوا مؤمنة صائمة ما شاء الله بارك الله فيكم طيب آه اليوم سنأخذ الفعل ما دام أننا بالأمس أخذنا الاسم كو تو يو فعلي زام غني كما أتكين أجرمية كنا أتلك زوا صفحة تشدة الصفحة السادسة سيزيم باج za mu komo ga sauran ina so ne mu san isimi da kyau da fi'ili da kyau ana gane da kyau ko in ya so sati mai zuwa sai mu koma a tsarin da littafi yake a tsaye kenan yanzu da mun ka babul af'ali sai mu sallake shi mun yi shi kenan tayyib iftahu babul af'ali alladhi laysa indahu kitab yajlisu bi jiwari man indahu man indahu alkitab wanda baya da littafi ya zamna kusa ga wanda yake da littafi wanda bu samu ba gobe za mu kawo shi insha Allah na'am aha babul af'ali babi mai bayani akan al-af'alu al-af'alu jam'i ne na al-fi'lu ina al-af'alu wani irin jam'i ne jam'u tafsir al-fi'lu af'alun kenan babi mai bayani akan fi'ili fi'ilin luka aiki nawa suka kasu kuma ya ake gane kowanne daga cikinsu kamar yadda muka ga aksamu lishim kenan yanzu ma za mu ga aksamu alfi'il tayyib al'an ta'akra wa taqra'una thumma nufassir al-af'alu thalathatun madin wa mudari'in sun ba su kula da shakal to ma madin wa mudari'un wa amrun nahwa ضرب ويضرب وأضرب فالماضي مفتوح الآخر أبدا والأمر مجزوم أبدا والمضارع ما كان في أوله إحدى الزوائد الأربع يجمعها قولك أنيت وهو مرفوع أبدا حتى يدخل عليه ناصب أو جازم طيب آه سنفسر الآن الأفعال ثلاثة آه اسمعوا الأفعال ثلاثة سوء فئلي كلا أكلي ana gane da kyau ko madin na farko shine madi ومضارع نبي مضارع وأمر نبي شيني أمر ماضي شيني فعلي da yake nuna abin da ya wuce shine mazi maza yamzi abin da ya wuce kenan ana gane da kyau ko misali in ka ce daraba ya buga yanzu ne ya buga ko kuma nan gaba ne zai bugawa har hayyami yawwa har ya riga ya buga shine mazi kenan abin ya wuce zahaba ya tafi ko a hausa ma har ya riga ya mi ya wuce kenan fate ana gane shi ne mazi akwai alamar da ake gane shi za mu gan shi a nan gaba kenan mazi fi'ili mazi shine abin da yake nuna abin da ya wuce sai mudari'un shine abin da ake cikin yi ko kuma za a yi nan gaba shine maza mudari'un wasu na ce mishi hadir ma'ana abin da ake cikin yi yanzu ko abin da za a yi nan gaba ana gane da kyau ko shi ne mudari'un an gane mudari' tau sai amuru al'amuru fi'ilul amr fi'ili aiki da yake nuna umarni shi kuma shi ne al'amuru umarni idan na ce misali idrib buga mudari ban bada misali ba yadribu yana bugawa yadhhabu yana yana yana cikin tahiyya shi kuma idrib umurni ne ko buga idrib zaidan bigi zaidi ana gane da kyau ko to misali izhab ila suqi je kasuwa a makaranta muke izhab ila almadrasati je makaranta izhab ilal masjidi je masallaci to gida fa izhab ilal baiti je gida to wajen aiki fa izhab ilal wajen aiki ba aiki ba ilal ma'mal ko maktab in biro ne gare ka in aiki ne je wajen aiki da aka ce wajen aiki wurin ne ake nihi ko shine ma'amal wurin aiki shi kuma aikin shine mi al'amal ana gane da kyau ko to kenan shine mu'amr yace fal madi yanzu dai mun gane ma'anan fi'ili madi da mi da amr da mudari fal madi maftuhul akhir abadan shi fi'ili madi kullum ba ba muka nahwu ba ko nahwa daraba wa yadribu wa idrib daraba ya buga yadribu yana bugawa idrib buga sai ce fal madi maftuhu al akhir abadan shi fi'ili madi kullum hal abada karshen shi fataha yake dauka ana gane da ke ku misali daraba da aka kauna ai kun karshe me ya dauka zahaba fataha ko kataba qara'a kharaja jalasa ana ganin ki kuma dukkanin shi menene fataha ne dauka kenan shi shine maftuhul akhir abadan kenan shi ko da yake fataha yake dauka sai in ya hadu da wani abu a can gaba ana ganin da kyau ko misali a ce zahabu sun tahi kun ga nan bai domi ba fataha amma a kaddara za a kaddarawa za mu gan shi kuma a can da ake kaddarawa wal amru majzumun abadan shi kuma al amru majzumun abadan ko da yaushe shi fi'ili amri majzumun ne ma'ana sukuni yake dauka hal abada nan da aka kawo misali idrib ba'un misali doka sukun idhab ku ce mini sukun ijlis aha iqra ukhruj ishrab an gane da kyau ko dukkanin shi me ya karshe sukun kenan shine cewa amri ko da yaushe sukun yake dauka ana gane da kyau ko sai in ya haɗu da wani abu a ƙarshe wanda aka haɗa su ta wannan lokacin sukunin zai bace to sai malam yace wal mudari'u ma kana fi awwalihi ihda zawaidi al arba'i shi kun mudari'i shine abunda fi awwalihi a farkonsa akwai ihda zawaidi al arba ɗaya daga cikin haruffan ƙari guda hudu ya jima'uha qauluka wanda su haruffan nan na ƙarin abinda zai hada maka su shine in kace anaitu ana gane da kyau ma'ana shi fi'ili mudari'i ana gane ta ta hanyar shigar ɗaya daga cikin waɗannan haruffa na ƙari su ne da ake haɗawa a naitu a hamza da nunun da ya'un da ta'un misali da aka kawo nan yadhribu dan me yasa aka ce mudari'i ne dan ya'un ko da ta shiga a ciki to da an ce azhabu wani irin fi'ili ne mudari idan me yasa hamza hamza dai dauka ana gan da ko to najlisu mudari idan me yasa nunun da aka kara kenan shi fi'ili mudari fi'ili madi ne ake kara ma ɗaya daga cikin wannan harufan guda hudu sai ya zamme zahaba yazhabu jalasa yajlisu kataba yaktubu ana gane da ke ko in mun tashi a sabulo za mu ƙara misali misallai in mun zo a cikin alkur'ani shi ma akwai misallai wa huwa marfu'un abadan kuma shi fi'ili mudari'i ko da yaushe marfu'i ne ma'ana ko da yaushe zamma yake mi yake dauka ana gane da ke ko kamar yadda muka ga wa'ancan wani sukuni yake doka wani mi fataha yace hatta yadkhula alaihi nasibun aw jazibun ko da yaushe zamma yake doka marfu'i ne sai in ya shiga akan sa shine hatta yadkhula alaihi har sai in ya shiga akan sa nasibun abinda ke sa ya dauki fataha aw jazimun ko abinda zai sa ya dauki sukun ana gane da kyau kenan fi'ili mudari'i ko da yaushe damma yake dauka sai in wani abu ya shiga a bayansa wanda zai sa ya dauki fataha ko ya dauki ne ko ya dauki sukun wannan shi da abin da nake so a rike fi'ili kala nawa ne kala uku aha na farko madi na biyu mudari na uku amr fi'ili madi da me ake gane sa fataha ko da yake dauka kuma yana nuna abin da ya mine ya wuce to fi'ili amr me yake ya yake suku ne yake doka a ƙarshe yana nuna umurni ko to fi'ili mudari'i fa harko dai me fi'ili mudari'i abin da yake nuna abin da ake cikin yi to ya ake gane shi da shigar ɗaya daga cikin harufa guda nawa su ake ce ma hurufu aziyada ko ya ake haɗe su anaitu alifun nun ba a ce alifun hamza hamza nunun ya'un ta'un ana gane da kyau ko yawwa to yanzu aka ce amma shi fili muzari ko da yaushe me yake ɗauka ƙarshe a zamma ko yaushe ne yake iya canzawa in wani abu ya shiga wanda zai sa ya dauki fataha ko abin ga sukun shine jazm to yanzu nan zamu ga haruffan da suke sa fi'ili mudari'i ya dauki fataha ko ya dauki mi ko ya dauki sukun to sai mu karanta fannawasibu ashratun وهي أن ولن وإذا وكي ولام كي ولام الجحود وحتى والجواب بالفاء والواو وأو أكتي fannawasibu ashratun abinda ke sa fi'ili mudari'i ya dauki fataha abubuwa guda goma ne su ake cewa annawasib na farko an an yadriba an yazhaba an yashraba kun ga yashrabu ne ko amma da an ta shiga sai ya dauki me sai ya dauki fataha walan da lan lan azhaba lan ajlita ba zan taba zamna ba zan taba sha ba wa idan da idan wa kai da kai lamu kai lamun ce wadda ma'anarta da ita da kai duk guda ana gane da kyau ko sai lamul juhud lamun ta korewa ka kore abu wa hatta da kuma hatta ita ma in ta shiga muzari yana dokan me yana dokan fatha wal jawabu bil fa'i da ba da amsa da fa'un wannan duka bayanin su zai zo idan muka je a gaba ana gane da kyau ko a lam yazhab ahmadu fa zahaba zaidun jawabu bi bifa fa zahaba zaidun kun ga zahaba a lam yazhab lam yazhab ahmadu fa yazhabu fa yazhaba zaidun ana gane da kyau ko fa yazhaba fa tasa yazhabu ya dauki mi ya ɗauki abin ya ɗauki fataha fa ya zahaba walwawi da kuma haka akwai jawab amsa da wawun ana gan da kyau ko wa ya zahaba akwai lokacin da wa'in ta zo sai ya zahabu ya koma ya zahaba wa au ita ma haka amsa da au au ya zahaba ana gane da kyau ko wannan su ne wanda kowannensu akwai inda za mu zo a kawo misalin kowanne daga cikinsu idan muka zo a cikin me yake da suna littafin da za mu yi bayan wannan wal jawazimu samaniyatun a karanta wal jawazimu samaniyata ashara wahiya lam ولما وألم وألما ولام الأمر والدعاء ولا في النهي والدعاء وإن وما ومن ومهما وإذ ما وأي ومتى وأيانا وأين وأنا وحيثما وكيفما وإذا في الشعر خاصة ناكت والجوازم ثمانية عشرة abubuwan da ke sa fi'ili mudari'i ya ɗauki sukun guda goma sha takwas ne wahiya lam wa lamma wa alam lam yazhab alam yazhab wa alamma wa lamul amri wa du'a'i ana gane da shi ko liyazhab dukansu lamun ce ta sami mudari'i ya dauki mi ya dauki sukuni wala fin nahyi la tazhab ana gan da ko wa du'a'i rabbana la tu'akhidna la tu'akhid wannan lamun ta du'a ce ba ta hali ba ce domin ba a hana Allah sai dai ami sai dai a roƙe shi ya kare wa in wa ma wa man wa mahma wa izma mahma tazhab azhab mahma tajlis ajlis wa izma wa ayyu wa mata mata ta'kul wa ayyana wa aina wa anna wa haythuma حيثما تتجه اتجه وكيفما وإذا في الشعر خاصة إذا إذا كما أتكين شعر كوي wannan su ne aljawazim abubuwan da ke sa fi'ili mudari'i ya ɗauki mi ya ɗauki sukuni ana gane da kyau ko wannan shine kenan wannan darasin a takaice abin da muke so ku gane shine fi'ili ya kasu gida nawa gida uku madi mudari'i da amr wannan shi kadai ne abin da nake so ku rike abin da yasa kun muka tsallake ke muka zo nan dan baya karatun da zamu yi akwai inda za a ce muku fi'ili mudari to da ba mu yi wannan karatun ba kenan sai ka tambaye kanka me ma fi'ili mudari to shi yasa muka yi sauri muka tsallake ke muka yi shi fi'il mudari fi'il al-amr fi'il al-madi to yanzu a zamu koma ga tablo mu dan bada misali kadan sai mu komo a cikin alqur'ani ana gane da kyau ko sai mu hiddo darasin da za mu ɗauka a ciki ya so sai mu tsaya insha Allah na'am al'an nastaji ila sabura الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله to dunguriyan dubon manti dungurin nai ne fa wasi ba dungurin ba dungurin nace ba ko ka zo akwai masu yin yunwa a resume resume shine khulasa khulasatu ma qulnahu al-fi'lu yanqasimu ila salasati aqsam fi'ili ya kashi gida uku abinda ake ce ma fi'ili shine aiki mun ce duk kalimar da ka gani da larabci imma ismi ce suna ko kuma mi fi'ili ko kuma mi harafi to mun ga suna da kashe-kashen sa yau zamu ga fi'ili da mi da kashe-kashen sa muka ce al-fi'lu yanqasimu ila salasa suna uku ne na farko na'am na farko muna da alfi'lu alfi'lu al-madi alfi'lu al-mudari' alfi'lu al-amr alfi'lu al-amru طيب الفعل الأمر to alfi'ilul madi shine abun da yami ya wuce misali aha daraba daraba jalasa طيب نكتفي بهذا jalasa daraba ya buga jalasa ya zamna ana gane da kyau ko tayyib hadha huwa al-fi'l al-madi da'iman akhiruhu maftuhun karshen shi ko da yaushe me yake dauka fataha yake dauka kenan shi mabni ne ba mu'rab ba shi sa cikin i'rabi da an kawo za a ce mabniyun alal fathi to sai al-mudari shine matsala take inda matsala take al-mudari shine fi'ilin da yake nuna abinda ake abinda ake cikin yi yanzu daraba in za mu maida shi mudari'i ya'un za a kara ko ya'un ita kadai to yanzu dai ya ake gane mudari'i yawwa in an samu ƙarin haruffa ɗaya daga cikin haruffa guda hudu su ake ce mai hurufu a ziyada haruffa na mi haruffa na ƙari na harko shi ne alifun aha nonun ya'un ta'un ta kowannensu alifun misali abduribu ko abduribu me ma'ana abduribu me ma'ana abduribu ina bugawa kenan ita a ka rike ta ka ce ko da yaushe kai mai magana ana gan lil mutakallim adribu ina bugu ajlisu ina zama qara'a aqra'u ina karatu to dakhala in ni zan shiga me zan ce adkhulu ya kamata mu rika dan tabo wasu aha na'am anta abubakar labisa aha labisa ya sa tufafi to in kai ne kake sawa sai ka ce me a albisu barakallahu fika na'am aha malam abu jafar kataba kataba shine ya rubuta to in kai ne maka rubuta kake rubuta ya za a cewa aha a kawai za ka karawa sai a ce mi ak sai a ce aktubu ka gane da kyau kenan sai a ce aktubu kataba aktubu ni ina rubutawa sawa kenan aktubu yawwa aktubu kenan to ita kuma nunun ita kuma tamu ce ana gan da kyoko lil mutakallimina masu di masu magana in suna da yawa to daraba in mu muka buga sai mu ce mi nadribu nahnu nadribu mu muna bugu ana gan da kyoko nadribu to jalasa in mun zamna fa najlisu muna zama qara'a naqra'u muna karantawa ana gane da kyau ko wannan shine kenan to bari mu samu wani a a yan gaba mafi yanci yan gaba sun iya da kaga mutum na son gaba masha ko kuma ka a zo dai an guluce da kan zago ko to aha a jarraba ko to bismillah aha akala akala eh na akulu masha Allah ga alamu ku yana jin yunwa akala na akulu ya ci abinci muna cin abinci ana gan da kyau ko na'am to aha idan aho ne wa ni sai a ce mi a a a akulu na'am kenan nadribu nabdo ribu ana gane da kyau ko nabdo ribu to yanzu sai mu zo ya'un ita kuma ya'un ta ga'ibci ma'ana wanda babu yana ana gane da kyau ko to kenan dora ba sai a ce mi yadduribu yana bugawa yana bugawa daraba ya buga ya duribu yana bugawa na'am to aha sai kataba yaktubu jalasa yajlisu to bar mu samu misali na'am bismillah na'am aha shariba yashribu jayil to a tun da horko ne dan a sai akan kaida bar shi haka nan na'am aha jazakumullahu khairan dan dan ya san da ya ce kawai ake ga dan mafi yawanci haka suke dan ka a rike ta tun da horko ne na'am bismillah aha a magani kai mi za mu ka maka nazara ha yana kallo yan yanzuru masha Allah jazakumullahu khairan nazara yana kallo yanzuru ana gane da kyau ko na'am to kenan yanzuru eh, yadribu yaddu ribu na'am tausaita daraba tadribu wannan shi lil mukhatab ne ba mace ba ce wa tadribu kai kana bugawa ba mana ba mace ba ce in mace ce tadribi ne shi wannan maza kuke da ka a sa ku cikin matsala shi na mata karatun mata a wajen larabci ko da shi matsala a gare shi to kenan tadribu kai kana bugawa ana gane da kyau ko to bari mu gani aha ya kamata na'am bismillah na ba yawa bismillah aha zahaba ya tahi ya tahi to in yana tahiya za a cewa yazhabu jazakumullahu khairan yazhabu yana yana tahiya a tawun ce ko yawa to kana aha mi za a cewa tazhabu jazakumullahu khairan kana tazhabu kana tahiya ana gane da kyau ko yanzu ni mi za a ce mini ina yi tadrisu a ko tudarrisu dai ko ani udarrisu ne antum allazina tadrusuna wa ana udarris a to bayan wannan kuma ha mi za a iya ce mini a yawa tu'allimu na'am kana kana koyarwa tu tu'allimu ana gane da kyau ko to bayan wannan kuma taktubu ina rubutu ko yawwa ko kuma in ce aktubu ashrahu yawwa a yawwa dai jazakumullahu khairan masha Allah ga dukkan alamu darasi ya a a wajen tace tab ribu jayyid masha Allah fahimtum ma zai samunahu anaitu wannan su ake gamewa sai a ce musu anaitu wannan darasi ne muhimmanci ya kamata a ce kowa ya gane shi kuma nan kawai bai sa ka gane ana gane da kyau ko sai an je gida a zamna musamman mu kawo a wajen qur'ani za ku ga misalai wanda in mutum ya koma gida ya bude qur'anin nan ya rika karantawa yana tunanin nan an ce fi'ili kaza ne dan me yasa an ce dan an ƙara kaza kaza to haka duk inda kaga irin wannan sai ka rika mi sai ka rika mi sai ka rika tunawa kana kana hadawa da darasin da ya gabata insha Allah jayyid baqiya al-fi'l al-amr ko fi'l al-amr ma indahu mushkila menene al-amr shine umurni kina aiki mai nuna umurni daraba sai a ce me idrib buga ana gane da kyau ko idrib buga kenan shi ko da yaushe i ne ake sawa buga ko da yaushe kuma karshen shi ne yake dauka sukun sukun to aha kenan idrib idrib to sai fi'ili amri aka ce shi ko da yaushe zamma yake ɗauka ko ya zahabu amma akwai wasu abubuwa da suke zuwa su ake ce ma annawasib mun gansu ko anlan idan kai in suka shiga sai fi'ili ya ɗoki mi mudari ya ɗoki mi ya ɗoki fataha ana gane shi a ce mishi mansub nasaba kenan ko kuma me yake da suna aljawazim abubuwan da suke sa fi'ili mudari ya dauki mi ya dauki sukun su kuma an zano su a can idan duk inda ka gansu to zaka gani karshen shi zai dauki sukun ne ko kuma karshen shi zai dauki fatha ne an general dai abin da muke so ku haddace shine fi'ili kala uku ne fi'ilul madi fi'ilul mudari fi'ilu al'amru mun ga abubuwan da ake kara a fi'ilul mudari a hamza nunun ya'un ta'un hamza ta mai magana ce nunun ta masu magana ce ya'un ta waye ta wanda baya nan ne yawwa ta'un ta wanda ake ma magana ana gan da kyau ko wannan shine kenan atakallamu natakallamu yatakallamu tatakallamu ina magana muna magana yana magana kuna magana ana gan da kyau ko na'am ko kuma kana magana tatakallamu barakallahu fikum yanzu mu koma alqur'ani sai mu yi tatbiki mu yi application darasin da muka yi duka ƙarin fahimta ne da yardan Allah a bude qur'ani kenan نعم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون طب آه سنستخرج الأفعال فقط في الكوي زامرك هدوة sai mu gayyana wani nau'in fi'ili ne ana gani da kyau ko? to wa bashirin ladina amanu asalin shi wa bashir sukun ne a saman ra'un wa bashir an sa kasra ne don saboda wajen karantawa dole haka zaka ce ko da sukunikin ne fahimtum dan liaison idigami to wa bashir kada a yi saurin hudi wanda ya sani daga hannu aha ayi nawa min alfi'il fi'il al-amr yace fi'il al-amr ne haka ne dan me yasa li'alamati sukun ko jayyid bashir ibushara ana gani bashara yayi bushara yubashiru yana bushara bashir ima mutane bushara duk inda muka ga fi'ili ku yi kokari ku san mudari'in shi eh, madikin shi da kuma mi mudari'i da kuma mi da kuma amr kenan mun ga bashir bashara يبشر بشر تا الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري أه؟ تجري wannan fi'ili ne tajiri to dan me yasa yake fi'ili wani irin fi'ili ne dabar aha man yaqul aha tafaddal ha mudari' yace fi'il mudari' kun yarda limaza liwujudi ta'i ko yawa dan saboda ta'un fi awwalihi ta ta'un daga cikin hurufin ziyada ne tajiri jara yayi gudu yajiri yana gudu ana gane ko to shi wannan ya saba ma ka'idan mu ijiri ana gane da kyau ko jayyid to kenan jara yajiri madin shi menene jara ijiri ijiri ruga yajiri yaro na gudu yajiri tiflu aha tajiri mar'atu mace tana mi tana gudu to an gane tajiri ko na sai kullama ruziqu to ruziqu fi'ili ne ko أي نوع من الفعل من يقول أها na'am aha ha madi na'am jazakumullahu khairan madi ne kuma mabniyun lil majhul a ruziqu wannan shi wani babi ne daban zamu gan shi a gaba a takaice dai nan ruziqa shine madi na asali ma'lum ruziqa an arzuta shi an gane da kyau ko yurzaku ana mi ana arzuta shi to min samaratin rizqan qalu hadha alladhi ruziqna duk ma'anan shi guda ruziqa ne wa utu utu shi ma fi'ili ne wani irin fi'ili aha ha amri ne ali ya ce amri ne anya ko amri ne aha na'am kuma mazi ne abin da ya sabu gane shi bidan shi ma mabniyin ne lil majhul an gane da kyau ko asalin shi ata ne ata ya zo atal ustazu ustazi ya zo atal tilmizu talibi ya zo ana gane da kyau ko to ata in an ce ya ati shine mi shine mudari'i ana gane da kyau ko na'am to inna Allah la yastahi an yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين طيب إن الله لا يستحيي يستحيي نعم تفضل وإذن فعلي لي فعل المضارع لماذا آه لدخول ياء لد... نعم لدخول الياء نسب ياء يستحيي أنا عندك شوكو استحيا يستحيي أنا عندك شوكو ينا جن كمية شيني يستحيي إن الله لا يستحيي من الحق كما يندزو أحاديثي تو يضرب masha Allah a'a ku tsaya nan ni zan zaɓe da in ga darasin ya hoto hili na bismillah a hansun bazin aha na ya duriba mine ne fi'ili wani irin fi'ili ne a mazi ne ko mudari ko amur mudari dan saboda mi a dan saboda ya a ya ko dan saboda ya'un haka ne mudari'i ne yadribu asalin shi menene daraba dan me yasa nan ba a ce yadribu ba aka ce an yadriba aha lidukuli an ko wa hiya minan nawasif ko na'am shine an yadriba to daraba yadribu ya buga yana bugawa amurkin sa idrib ko na'am to masalan ma ba'udatan fa amma alladhina amanu fayalamuna asalin shi ya'lamu ya'lamu bar mu gani na'am tafaddal نعم يعلم أي فعل مضارع لماذا لدخول ياء نعم ماضي شي منين علم علم يعلم علم يا سني يعلم ينا سني أنا قال لك أمركها اعلم كسني وأما الذين كفروا فيقولون asalin shi ya kulu ne malam muhammad ya kulu mine ne ayi fi'il ya kulu na أها مضارع لماذا يقول أها أه؟ saboda zuwan ya na'am ya tana daga cikin hurufin ziyara kenan ya kulu ma mudari ne yana faɗi mazin shi ne ne ƙala ƙul fahimtum na'am ƙala ya ce ƙul ce ya kulu yana cewa to arada arada wani irin fi'ili ne man ya kul أها نعم فعل الماضي نعم هكذا فعل الماضي لماذا أه؟ أها همزة تدخل في ماضي لا يفهم الماضي بدخول همزة أها لو لوجود الفتحة كو؟ نعم لأنه مبني على الفتحة نعم don saboda fatha arada zahaba daraba masha Allah barakallahu fi masa yudillu yudillu wanga wajen ya kamata mu sallama muku to assalamu alaikum to bismillah na'am madi mudari dan mi lidukhuli lidukhuli liya jazakumullahu khair ماضي شمينيني ضل اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أنا قاعد نشوكو أضل إن بتر يضل يا بتر نضل منا بتر وضل يامي يا بتي ضل فلان كا أيوان يا بتي أنا قاعد نشوكو نعم تو يهدي aha ai wani irin fili ne nan wancan wajen a mudari limaza lidkhulil ya ko na'am asluhu hada hada yahdi hada ya shirya yahdi yana shiryarwa na'am to yudillu mun ganshi a can baya الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون الذين ينقضون ينقضون daga yan kudu ne ko na wani irin fili ne mudare haza la shakka fihi ko yan kudu yana walwalewa naqaba ya walwale ana gan da ko na min ba'di wa yaqta'una shi ma menene yaqta'u mudare ko madin shi qata'a ya ya kati kina nan can walwalewa nan kuma mi katsewa amara nan menene mazi amara yayi umurni amara Allah Allah yayi umurni to yusala mudari ne ko daga mazin shi menene wasala sadawa ana ganda ce ko wasala yusilu wasala ya sada yusilu yana sadawa yufsiduna shi ma yufsidu ne ko yufsidu asalin shi mazin shi menene fasada ana gan da ko fasada ta ulaika humul khasirun كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون تو تكفرون مضارعكم تو ماضي شي منيني كفر كفر يكفر تكفر أنا قاعد نكفر والعياذ بالله ko da yake ba kafara akwai lokacin da yake zuwa da ma'anan noma kenan kafara yayi noma kenan kaka zo ka ji an ce kafara fulanun ka ce a to a nemo duwatsu a jehe shi ana gan da kyau ko na'am na'am ina ne bil wa kuntum amwatan fa ahyaakum ahya wani irin mazi wani irin fi'ili ne anya ko ha fa ahyaakum ba mudari bane yawwa ha ahya madi ne yana da gaskiya madi ne ana gane ke ko ahya ya rayar shine ahya ya rayar yuhyi nan ne yana cikin mi yawwa yana cikin rayarwa yana ahya ne na kun ga ta wannan hanyar za ku samun dictionary na nami na verb yanzu kun gani fi'ilukan da muka gani bashara razaka zaraba alima qala arada yadhillu hada dalla naqada me naqada walwali alqawli walwali ko to qata'a amara kun ga dukkanin su wannan in kuna dokan not zuwa gaba zaka iya sanya su a cikin mi ah yawwa a cikin magana to yusilu wasala yufsilu fasada na'am ina ne muke ahya ko summa yumitukum yumitu yumitu menene mudari asalin shi mata ko kuma amata madi shine amata amata shine madin shi amata yumitu amata ya kashi yumitu yana kashewa na'am domin akwai banki tsakanin mata ya mutu da amata yumitu mata yami ya mutu amata yami ya kashe kunga akwai ni akwai bambanci mata ya mutu ya mutu yana mi yawwa yana mutuwa amma yumitu ha yawwa yana kashewa summa yuhyikum aha yuhyi mudari ne ko to aha madin shuha na'am hayya ha ina hayya ya rayar thumma ilayhi turja'un mudari'un ne ko asalin shi madi raja'a ya dawo هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم استوى ماضي استوى يا ديديتو أه؟ نعم mazi ne aha a akwai mun tsallake khalaka ko khalaka wani iri ne mazi ne khalaka ya halitta ya khuluku yana halittawa ikhliq na'am to fasawwahunna ko shine to sawwa mazi sawwa ya daidaita yusawwi yana yana daidaitawa to kun ga wannan duka fi'illai ne wanda kuma ana amfani da su a cikin magana ta mi ta yau da kullum ana gani da kyau ko na'am to za mu tashi yanzu amma ina so mu yi aplike yanzu abinda na faɗa ma mutum yayi abu ja'far in aka ce kama ya tashi ya kumu yana tashi kum ka yi min abin da na ce ka yi afirke kum aha yau abin da ya sa na haurin mishi da harkorin sai na hau bai san kama bakin ko yauwa kum to ijlis jalasa ku bar gayi jalasa ya zamna ya jilisu yana mi yana zama ijilis kenan tashi ta aha bar mu ga wani mu koma a can haka aha aghliq faka aghliq fa faka shine famuka bakinka to aghliq faka na take nan liƙe bakinka to tafadal anta sahibun nazara ikhla qalansuwataka ikhla shine hidda qalansuwa ita kuma ita ce hula ikhla qalansuwataka yawwa kun tona mishi asiri ko na'am barakallahu fikum ikhla shine hudda ka shi abinci maka ikhla qamisaka ba kamis ita ce riga to yana ce ikhla kamis ka aike kowa ya tashi tsere ko illa ce da riga kenan na'am anta in aka ce irfa shine daga jawwala ita ce salula ko hati irfa hatifaka yawwa daga yawwa daga abugakinka telefon kinka wa anta irfa kalamaka alkalam shine bik ko bai da ma bik to na'am masha Allah tayyib kenan ayi kokari za mu rika aplike sannu sannu kuma ayi kokari dan Allah a ba Qur'ani da muhimmanci yanzu in kun koma darasin da muka yi surar da kake muraja'a ka rika kokari kana mi kana apliken wanga teorikin da muka yi ma'ana wannan abubuwan da muka karanta kana yi kana aflikin su za ka gani zai taimaka maka wajen tadabburin qur'an tadabburin alqur'ani mai girma wannan shine kenan a nan za mu dakata kenan inda muka samu daidai Allah ba mu lada kuskure kuma Allah ya gafarta muna ka amanta da darasin gobe ayi muraji'a shekai in ta da mutum ya ce min bai iya husulu sana ba سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله